من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله يومنا لسني بيو غوتن المحرم نشي كرا تدبو ليلة لليه دا أربعين شدة wanda ya daidai da takwas ga watan bakwai na shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu. Alhamdulillah a ci gaba da karatunmu na wannan littafi na tafsiratul anami na Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu. Ina za mu tashi? Za mu tashi Samitu annaba da shurafa'i. Muna cikin muƙaddima ta wannan littafi. Dama idan ban manta ba ita muƙaddima Shehu ya ce ita muƙaddimar littafin an gina ta ne akan cewa fifiko da daraja a cikin addini ana samun yanayi da aiki ba da dangane ba. To, shehu ya ci gaba da cewa shafi na hudu ku? Sami'tu anna ba'ada shurafa'i. Shehu ya ce na samu labari cewa wani yanki na sharifai fi da Khurasana a Khurasana kana fin nasabi a ƙaraban nasi ila aliyin radiyallahu anhu. Ya kasance shi wannan sharifi a dangane yana daga mafi kusancin mutane ga sayyidina aliyu karramallahu wajhahu wa radiyallahu anhu gaira annahu kana fasikan sai dai cewa shi wannan sharifi ya kasance yana da siffofi na ɗabi'u waɗanda ba masu kyau ba wa kana hunaka maulan aswadu ya kasance a wannan garin akwai wani bararren bawa baki taqaddama fil ilmi da ya gabatu a cikin ilimi wal'amala da aiki ya samu ilimi ya samu aiki da ilimin nashi. Wa malan nasu ila tabarruki bihi, sai mutane suka karkata zuwa ga neman albarka ga shi wannan baƙin. Suna neman albarka shi saboda ga ilimi ga kuma aiki da ilimin. To fattafaka annahu kharaja yawman. Sai aka aka yi ittifaqi aka haɗu cewa shi wannan bawa mai ilimi, bararren bawa mai ilimi ya fito wata rana. min baitihi daga gidansa ya qasudul masjid yana nufin tahiya masallaci hatta ba'ahu khalqun sai taron jama'a da yawa suka biyo shi sun tako mishi baya falaki hu sharif ta sai sharifin can mai daraja sai ya hadu da shi a halin da sharifin ya hadu da shi sakarana yana cikin maye an sha ruwa wa kana nasu ya tsaru duna sharifa sai mutane suka kasance suna kore wannan sharifin wa yuqidunahu an tariqihi suna nisan tashi daga hanyar wannan babban malami bakin fata haka na bahu sai sharifin nan da ya sha ruwa ya rinjaye ya kutsa fata allaka bi adarafin shehi sai ya rike bezar tufafin shi wannan shehi baki wa qala lahu sai sharifin ya ce ma wannan bakin malami ya aswadal hawatir was shawatir ya kai mai baka kafa da bakin lebe ya kafira bin kafira ya ce mashi haka eh ya ce ya butulu dan butulu eh mufassara shi haka ya ce ana bin rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ni dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne uzallu ana kaskanta ni wa tujallu kai kuma ana ta girmama ka wa uzammu ni ana zargi na wa tukramu kai kuma ana wani girmama ka wa uhanu ni an wulaƙanta ni wato anu kai kuma ana ta taimaka maka ana wani ta tallafa maka fahamman nasu bi darbihi ka san muridi sai mutane suka nufi za su bige shi fa qala shehu sai shehin yace la in ku jira kada ku kuskura ku taba shi haza muhtamalun minhu li jaddi wannan abin da ya aikata mana abin da zamu iya shanyewa ne mu dauke mu yafe mishi saboda girman kakan shi eh wa darabuhu ma'adudin da jaddihi bugun shi kuma abin bari ne saboda matsayin kakan shi ku kale shi saboda girman kakan shi kan ku taba shi walakin sai dai ya ayyuha sharifu ya kai wannan sharifi ka sani bayyabtu baɗini wa sawwadta baɗinaka ni bayyadtu baɗini na haskaka baɗinin baɗini na zahiri na baƙi ne baɗini na ma baƙi ne ga ni baƙar fata mai ƙasƙanci to amma sai na haskaka baɗini na shine zuciya ta kenan wasan wani ta baɗinika kai kuma ga ka da farar fata amma sai ka bakanta ka munana naka baɗinin ita ce zuciyar ka kenan to da mutane suka ga haka fayaran nasu bayara kalbi sai mutane suka dinga ganin hasken zuciyata fauka sawadi wajahi birbishin bakin fuskata bakin fuskata bai damu mutane ba hasken zuciyata sai suka ga yayi suka bi ni fa san ki sai na zama kyakkyawa a gurin su suna suna gani na mai kyau wa akastu sirata abika ni kuma sai in ɗauki ɗabi'un babanka da suka zo a cikin hadisi da alƙur'ani sai na ɗauke su na yi koyi da su wa a kasta sira ta abi kai kuma sai ka ɗauki sira ɗabi'u na babana ƙasƙanci da rashin daraja da abubuwan da ba su dace ba kai kuma sai ka ɗau na babana ni kuma muka yi masanya ni na ɗau na babanka kai kuma ka ɗau na babana fara'anin nasu fi sirata abika sai mutane suka dinga gani na a cikin irin ɗabi'un babanka sun ji kyawawan ɗabi'un babanka na girma da karanci da makarin walakalaki. To sai suka dinga gani na cikin irin wannan ɗabi'un. Wara'auka fi sirata abi, ni kuma wara'auka fi sirati abi. Kai kuma sai suka dinga ganin ka cikin irin ɗabi'un babana na abin da bai kamata ba. To fazan nuni ibnu abika. Sai mutane suka yi zaton ni ne ɗan ɗan babanka. wazannuka ibnu abi kai kuma suka zace ka kai ne dan dan babana tare da cewa ubanka ya hino daraja amma su mutane tun da sun san tarihin mahaifinka to yanzu suna ganin irin ɗabi'un babanka a cikina sun san tarihin mahaifina na ƙasƙanci to amma suna ganin irin ɗabi'un mahaifina a cikinka fa amilu ma aka mayu amalu ma abi shi yasa sai suke aikata maka irin abin da ake aikata ma babana na korewa da turewa saboda ɗabi'un shan giya da sauransu wa amilu ma'i ma yu'malu ma'a abika ni kuma sai suka rika iya rika aikata man irin abin da ake aikata ma babanka eh saboda haka kaji abin da yawa ya tare kai wannan malami akwai hikima eh eh ka gani to saboda haka nan gurin kaga abin da wannan kisa da malamu shehu Ibrahim ya kawo mana take nuna mana kada ka damu da cewa kai babanka bawa ne ko a garinku babanka ma bako ne me wani bako ba bako kasa inna arabi wasiya ba wani bako a ko ina kowa dan ko na gari ne kai wannan dabi'a ta mu Allah ya samu gyara ta kowa dan ko ina ne in ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waj'alnakum shu'uban wa qaba'ila jala li ta'arafu dalilin bambanta ma an yi wannan a oke ne an yi wannan a kwantagora an yi wannan a shagamu an yi wannan a lagos an yi wannan a ina ne america china allah ya ce lita arafu don sanayya ne tare da cewa wannan bakin fatar najeriya ne wannan farin fatar america ne saudiya ko ina to abinda ake so tare da haka ku ɗauki kanku duk abu ɗaya bayan Allah ku san juna ku yi tarayya ku ji cewa ai kuɗin duk ɗaya ne. Shi ne dalili kawai na rarraba mu ba wai dan wannan wanda ya baki ƙasa yake ba ko wanda ya fari sama yake. Ɗabi'a ta asubancin ɗan adam shi ya birkita lamarin. To sai kuma aka baro wannan na bambancin fata sai kuma aka dawo kuma na nasaba da yake da mugu illa. Sai ka samu mutum ɗan manyan mutane ne. iyayen shi sun bi Allah sun bi Allah sun yi alheri in masu kuɗi ne sun yi kyauta shi kuma yanzu kamkamu bini kamkama ne ya riƙe hannu bai alheri ko guda ɗaya amma so yake yadda aka yabi uban shi shi ma a yabe shi ta da cewa uban shi ya buɗe an ɗiba shi kuma ya rufe na kuma yake so haka kuma wajen ilimi wanda yake ɗan ɗan malamai ne mutanen kirki sun ma addini hidima sun yi ilimi sun ilmantar sun ba Allah sai ya zo shi ya ƙi yin abin da baban shi da kakan shi ya yi, amma so yake girman baban shi da kakan shi a haɗa mai da na kakan kakan shi a bashi tare da cewa shi kun bai bi sawunsa ba. To shi ne nan shi yake nuna mana duk wannan ya daina damu. Kai da babanka bai da wata daraja a garinku da ake nuna shi, kakka damu. Kai mai mu darajar za ka yi daraja. Yi na dabi ka yi ilimi ka gani za ka samu albarka. Sai tarihin babankan ma sai a san shi saboda kai. sai a san shi dan kai sai ai dan dan wane ne ah wane ba ba makeri bane sai makeri ne ha ai kila tashi Allah ya masa albarka ai mutumin kirki ne ko da yake kire mutumin kirki ne ga nan kana ganin dan shi kai dai ka to sai ka ji tarihi ya gyaru saboda haka kada ka taba son zaka yi ilimi sai ka ɗau littafin za ka tafi makaranta ya ka je ka ai wallahi matsalar mu gidanmu ba malamai bane kai ka zama malamin mana haka damu kai kuma wanda babanka ya yi ilimi ko kakanka kada ka shagaltu da cewa kai babanka ya yi mu ne manyan gari mu ne masu faɗa aji mu yadda muke so haka yadda muka dama haka za a sha a duniya ko a lahira a ina aka ce haka saboda haka ba haka ya kamace ka ba abin da ya kamace ka yi kokari ka binciki tarihin babanka da kakanka ka je ya suka rayu suka yi daraja wata hanya suka bi suka tara wannan dajin to yi ƙoƙari ka fi in zai yiwu in bai yiwu yi ƙoƙari ka daidai da su in bai yiwu yi ƙoƙari a lissahi daga su a ƙoƙari sai kai to gidan ba zai mutu ba amma in gida ya zama babu komai ya kuri da cika baki da alfahari da danniya da sauransu ai an samu matsala su aka mu kula da wannan cewa ci gaba da cewa wa fi asasul iqtibasi ya zo a cikin littahi da ake ce masa asasul iqtibas shi wannan asasul iqtibas din wani littahi ne mai ban al'ajabi mai kyawu idan ya kawo wata kalma a cikin littafin sai i koma cikin alqur'ani sai ya dauko kalmomin da suka dace da ita sai i koma cikin hadisi sai ya dauko kalmomin da suka dace da ita sai i koma cikin zantuttukan larabawa na hikima sai ya dauko abin da ya dace da shi sai ka gama ana ta fata yadda ta kamata. To ma nasahu a cikin littafin ga abin da ya nasantu ga abin da ya ce. Ya ce inna sharafa ita ɗaukakar daraja bil fadli wal adabi ana samun ta ne da daraja da ladabi. Da daraja da ladabi. La bil asal wal nasabi ba wai da asali da nasaba ba. Dan an lissafa dukkan danginku aka ji tun daga yanzu har zamanin Usmanu ɗan Fodiyo kanan kakanka ma shi ya rike mashehu dan fodiyo tuta duk bai nihin komai wannan magana dai ake ta kai yanzu ne magana ko to ya kake ya kake ba wai lissahin ai kakanmu na farko kakanmu na biyar shi yayi kaza na bakwai shi yayi kaza mu ne muka kafa gari kaza su dai suka kafa kai yanzu kai da kake maganan nan ga ka an gaska anan inda muke me kai yanzu in zama dan lissahi kawai wa fi zalika warada fil qur'ani qawluhu ta'ala a cikin haka ne ma zancen Allah madaukakin sarki ya zo a cikin alqur'ani fala an saba bainahum yawma idhin wala tasalu fa idza nufiqa suri ba idan aka yi busa a cikin kaho an tashi alkiyama to Allah ya ce to a wannan lokacin babu wani dangane a wannan lokacin tsakanin mutane wala tasalu ba za a tambaye su wani kai waye babanka ba waye ba wannan kawai abinda Allah ke nema shine ya tsoron Allah ka yake ya alaka ka take da Allah ba ya nasabar ka ba a duniya ne kadai ake wannan cika bakin shi ma cika bakin matsala yake jawo me yin shi amma da an je lahira babu ruwan Allah da nasabar wani ai jikokin mu ne jikokin wane kai lahir ba ta daukar dar ko jika sai dai idan danganan shugaba alaihi salatu wassalam eh sai dai in danganan shugaba ne sallallahu alaihi wasallam a inna akramakum indallahi atqakum mafificinku a gurin Allah shine wanda yafi ku tsoron Allah da kuka ga a duniya ana alfahari da nasabobi ana daddanne ku ana ana ana rarraina ku ana nuna muku ku ba bakin komi kuke ba to wannan ba wai Allah ne ya ce ayi haka ba ba kuma tsoron Allah ne yasa aka yi haka ba saba ma Allah ne ma haka in dai duk wannan kaka damu yi kokari kai ilimi kai ladabi kai takawa ka ji tsoron Allah aje lahira ka gani yawwa shine wannan wa warada fil ahadisi ya zo a cikin hadisai cewa خياركم في الجاهلية خيارهم آه خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا zaɓaɓɓu a cikin mutane a zamanin jahiliya su ne dai zaɓaɓɓu a cikin mutane a zamanin musulunci amma fa da sharadi idza faqihu in sun fahimci addini manyan mutane kafin zuwan musulunci musulunci bai zo don rubuta girman kowa ba duk mai daraja ne daraja ne za ka ga babu ruwan musulunci da wani abu da ya shayi wai girman darajar wari babu ruwan wannan a'a kai ne daraja ne a zamanin jahiliya eh to yanzu a zamanin musulunci ma darajar kana nan amma ba Allah kawai shi an gane idza faqihu idan sun fahimci addini wallahi yace na rantse da Allah laysa li ahadin ala ahadin fadlun babu wani da ya wani a gurin Allah illa bi amalin wallahi sai inda aiki ne sai in kayi aiki sannan za ka tsere mu wani a gurin Allah idan misali baban mutum ne ya haiho shi kamar misali an ba mu labarin wani mutumi a mahuta sai da ya shekara arba'in sai da ya shekara arba'in jam'in sallah bai taɓa kuce mashi ba ko asuba ko azahar ko la'asar ko magariba ko isha'i Allah ya ji kan marigayi alhaji gambo ɗalibi shi ba mu labarin shi alhaji koshi ya ce sai da ya shekara arba'in jam'in sallah bai taɓa kuce mashi ba ya ce ranar da ya zo sallah ta kuce mashi rashin lahiya ya kama shi saboda bala'in bakin ciki da tashin hankali ba sallah ya rasa ba raka'a ɗaya ya rasa sai da ya zo ya shi da tabar ma ana zuwa gaishe shi ana mai jaji Allah ya bada haƙuri ai haƙuri haka Allah ya so ai haƙuri Alhaji kan bai ban labarin nan to yanzu kai in dan Alhaji koshe ne ko jikan shi ina ruwan Allah da wani kai dan shi ne ko jikan shi waye wani kai kai haka kana son kai to kwatanta ka gani yanzu ku koyi dai ka zo ka ba mu za a gaya masalla mu da kakanmu shekara arba'in to ku kuma kai ne kai kai kuma ɗan mai kai abin da ake ni ba wani alfahari cikin wannan ko Allah ya fifita gidanku da alƙur'ani ko ilimi ko taƙawa ko zudu ko wani alhairi duk kai ɗan ko jikan ba ka da komi cikin wancan aikin nasu ba wani abu da za ka samu sai in ka bi irin layin da suka bi sai Allah ya sa ka samu daraja dama da ka taso ka aiki irin wannan a gida abin da za ka yi kamace ka in kai hankali yi ƙoƙari ka fi waɗanda ka gada ɗan magaji mahiyi ko? To yi ƙoƙari wannan hausar ta tabbata a kanka, yi ƙoƙari ka danne ka hisu. Idan ka ji an ce shi babanka bai bacci saboda tsabar karatun Ƙur'ani in kasa dare uku kashi biyu ike bacci kashi ɗaya zuba ƙira'a kai raba daren biyu rabi kai bacci rabi kai ƙira'a ai kashi shi. To ka dace da haka kuma ka nufi Allah da tsoron Allah da haka kai ikhlasi. Yawwa to yanzu ne a ce kai ainihin magarai baban shi da ka za yake shi kawai ya shanye shi yawwa to yanzu ne za ka zo ka ce to yanzu za ka yi magana amma mutane ya mu zo mu ta wulaƙanci mu ki komi ko mu ce a yi mana komi to akan me akan me wannan na daga cikin abin da shehu yake yaƙi da shi sai da ya rugurguje irin wa'annan aƙidin sannan aka samu sauƙin matsaloli da kawai mutum sai ya zo kawai malam ya baza riga baban shi ne wani a sa shi jami'in sallah ma ya ta muku rudani ko fata ba kila bai iya ba Allah ya kyauta hasabur rajuli kuluquhu darajar mutum shine kyawawan ɗabi'un shi wa karamuhu da karamcinsa wa dinuhu da addininsa darajar mutum shine wannan idan ya zama cewa a tattare da mutum ba a samu wa'annan abubuwan ba to mutum bai da daraja in dai bai da kyakkyawar ɗabi'a bai da kyakkyawan ladabi bai da riko da addini to kan ma ya ce in ana maganar masu daraja ya ɓoye kai ya fito dan bai shiga bai bala'insa ba alhamdulillah sai mu tsaya nan sai mu tashi wa amma fil hikami wala amsal سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك